الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan lokaci mai albarka bayan sallar la'asar a kowane maraicen wannan wata mai albarka watan ramadan da muka saba haduwa domin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na aliyu bin abi talib radiyallahu anhu a cikin nan da magaram a nan kasar nijar kamar kullum za mu tashi daga inda muka kwana mun kwana a aya ta arba'in da shida za mu tashi a aya ta arba'in da bakwai a cikin suratun zariyat idan ba a manta ba wannan sura tana karantar da mu tabbatuwar kiyama da kuma gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da kuma nuna mana Allah gaskiya ne mai yarda da shi saboda ga dalilan da suke nuna Allah gaskiya ne ba mu labarin al'umumin da suka gabata don su karfafa mana gwiwa ne mu ƙara imani da Allah mu ji tsoron azabar Allah mu yi kwaɗayin rahamar Allah yanzu Allah ya zo kusan ƙarshen wannan sura zai rufe ta da wasu ayoyi na jan hankali wanda su ma suna nuna maka girman Allah suna nuna maka lalle haƙiƙa ka tsaya tsayin daka ka dogara ga Allah ka bautawa Allah ka nemi yarda Allah ka guji hushin Allah idan ka samu kanka a haka to ka hiƙaihin kowace musiba amma matuƙar baka kauce kanka daga saban Allah ba don haka nan kai duwa in ka nemi yarda shi wallahi kamar kana dungura kanka ne zuwa ga musiba Allah ta'ala ya ce was-samaa banaynaha a'udhu billahi minash shaitanir rajim was-samaa banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un wal-ardu farashnaha fa ni'mal mahidun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasu sama a banaina ha bi'aidin wa ina da musiun ya ƙulu ta'ala muna bihan ala halƙil alimul uliya wa sufula Allah yana mana bayani akan halittar da yama duniyar sammai da duniyar ƙasai sai Allah ki ta wasu sama ita sama banaina ha mun gina ta bi a yayin da ƙarfi mun gina ta bi kuwatin tana da ƙarfi wato ja'alna ha saqafan mahfuza muka sa ta rifi ne tsararre kararre wanda yake na da ƙarfi rafi'an madaukaki bi aidin ai bi kuwatin da ƙarfi kamar yadda Abdullahi dan Abbas da sauran malamai suka fara wa inna lamusiuna lalle mu a halittar sammai da muka yi wasa'ana mun yalwata ta arja'aha mun yalwata bilbishinta mun ɗaukaka ta mai yawa ce tana da wato girma fiye da abin da ƙasa ta lullinka ƙasa a girma wal'arba ita kuma ƙasa farashina ha Allah ce mu ne muka shimhuɗa ta ja'alina ha firashan mun sanya ta ta zamanto shimfiɗa lil makhluqati ga halittun mu dan su zagaya a cikin ta fa ni'mal mahidun madalla da Allah ya shimfida wannan ƙasa ai ja'alnaha mahadan mun sanya ta zaman tushin huda li ahliha ga ma'abutanta mai da sama a gina ta da ƙarfi ta zauna ba tare da gimshiki ba kuma ga ta tsararriya ga ta amintacciya ba amma tunanin za ta faɗo da shimfiɗa ƙasa mai da ta horarriya a yi gine-gine kanta a yi hanyoyi kanta a kai a kawo kanta sannan a ƙasan nan ne muke birkitawa mu yi noma mu nemi ma'adinai mu nemi zinare mu nemi isansi mu nemi iraniyan mu nemi wasu ƙarafuna ma mu je mu sayar duk a cikin ƙasar nan ne za mu rayu nan za mu samu abincinmu nan za mu yi gidanmu nan ne kuma makomanmu in mun mutu wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah da ya saka mana don mu gane girmansa sai aya ta gaba yake cewa ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون wa min kulli shay'in sannan daga dukkanin komai ma gaba daya jami'an gaba daya jami'al makhluqat dukkanin ababan halitta Allah ya sanya su azwajan nau'i'ika ne guda biyu akwai kishiyar juna kowanne misali in an ce sama an ce al'ardu in an ce wallailu an ce annahar in an ce ashams an ce alkamar walbar wal- wannan walbar walbar walbahar tudu da kogi in an ce diya'un zu- wannan wazullaman akwai du- haske akwai dufai wal imanu wal kufur akwai imani akwai kafirci wal maut wal hayat wal shiqaq was sa'adati wal jannatu wan nar wa hattar haiwan haka ma dukkanin had- wato dabbobi wannan ba sannan haka dukkanin tsirrai gaba ɗayansa Allah ya ce ya sanya su nau'i'ika ne guda biyu subhanallazi khalaqal azwaja kullaha Ta- tsarki ya tabbata ga Allah da ya halitti dukkan halittu gaba ɗaya nau'i biyu ne namiji ne da mace an gane ko kullaha gaba ɗayanta سبحان الذي خلق الارض خلق وان سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض abinda kasa take fitarwa nau'i biyu ne akwai namiji akwai mace wa min anfusikum haka ma a cikin karan kawunan ku namiji da mace ne wa min ma la ya'lamuna abinda ma ba ku san ba yadda suke mazakunta su da matantaka su amma dai namiji ne da mace hatta da wuta da take wannan ta lantarki filistin dam one to filistin akwai nau'in maza- mazakunta mu wannan akwai nau'in zama mace ko menene khalaqana zawjaini mun halitte shi mazaje ne nau'i ne guda biyu la'allakum tadhakkaruna ai li ta'lamu anna al-khaliq al-wahid dan ku san wannan mahalicin guda daya da ya halitta ababe daban-daban kala daban-daban to wannan in kuka san shi za ku iya ganewa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wannan he ba ku ƙarihin imani ga Allah kaga anan Allah yana kiran ku ne yana kiran mu ne akan mu ƙara imani da shi kuma he kira mu da dalilan da za su gamsar da mu kadai takar ubangiji sai Allah ke cewa ni ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين Allah yake fafirru ilallahi da haka ku yi sauri ku gudu zuwa ga Allah inni lakum nazirun mubin lalle ni gare ku nazirun mai gargadi ne mubinin mai bayyana gargadi ba ku da wani wuri da za ku gudu ku ku samu mafaka in ba ga Allah ba wato idan mutum yana karkashin wani gini idan ya ga ginin ya tsage yana alamun karyawa ya taushe shi tsayawa yake ko inda ƙarfin shi ya kare eh zai gudu ko sai inda ƙarfin shi ya ƙare idan wuta ta kama wani wuri kaga alamun wutan nan za ta yi ƙarfi ta ritsa da mutane mutane gudu suke iya ƙoƙarinsu ko ba sa gudu iya ƙoƙarinsu eh gudu suke idan ruwa ya tunkaro al'umma yana ambaliya kan ya iso inda kake me kake yi za ka gudu saboda me za ka gudu don ka samu ka tsira da ranka to jahannama ce take tunkaro mutane da waɗannan karyewar gida da ƙobara da kuma ambaliyar ruwa da wani itace iska da zai ɗauko na karyo itace wanne ne ya fi ƙarhin musiba in ka gama shi da jahannama eh jahannama ta yi zama ƙarhin musiba to idan har za ka gudu don ambaliyar ruwa za ka gudu don gobara za ka gudu don karyewa gini don kai ya taushe ka ka hallaka to kuma me ya sanya ba za ka gudu don jahannama ba bayan jahannama ta hisa hadari shi yasa Allah ke cewa firru ila Allah to duk wani abu da ka sani idan za ka gudu za ka gudu daga inda yake ne amma ita jahannama za ka gudu ne ka koma kama Allah da'a shine gudun ka da jahannama menene ma Allah da'a ka tabbatar da duk wani abin da Allah yake a aikata na umarni kayi ka tabbatar da duk wani abin da Allah ce a bari na hane ka hannu to wannan kamar ka gudu ne daga jahannama ka kama Allah kama Allah shine gudu daga jahannama fafirru ila Allah ku gudu zuwa ga Allah ya ku bayan Allah wa atamidu alaihi ku dogara gare shi fi umurikum cikin al'amuran ku gaba daya ku dogara ga Allah an gane ko inni lakum nazirun minhu nazirun mubin ni lalle gare ku dangane da ubangiji mai gargadin ku ne sannan mubinin mai bayyana muku gargadin ne sai Allah yake cewa ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين wala taj'alu ma Allah ilahan akhara hanyar da za ku bi ku gudu daga azabar Allah shine wala taj'alu ma Allah ilahan akhara kada ku hada Allah tare da wani abin bauta na daban ai la tushriku bihi shay'an kar ku bauta ma wani tare da Allah kar ku yi shirka kowace irin shirka shirkar mahabba shirkul mahabba shirkul da'a shirkul da'awa shirkul kaza shirkul kaza kar ku yarda ku yi irin wannan shirka ku hada Allah tare da wani inni lakum minhu nazirun mubin lalle ni game da Allah dangane da girman Allah Allah ya ce ina muku gargadi bayyananne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bayyana ma al'umma cikakken bayani na gargadi dan ya raba mu da azabar Allah kaga wannan sura yanzu ta ayoyinta sun zo ƙarshe amma suna jan hankalin mu al'umma duniya gaba ɗaya su yi ne su koma zuwa ga Allah dan nan ne wurin tsira nan ne wurin haka wallahi babu wani daga cikin dan adam a duniya da ya isa ka tsira daga sharrinsa sai dai Allah ya tsiratar da kai ko wannan mutumin yake da hoɓɓasa ta ya taimake ka wallahi sai dai Allah ne zai taimake ka ka nemi taimakon Allah idan Allah ga damar taimakon ka shi zai turo duk wanda zai ma taimaka ko da wane ne Allah ya turo ma shi ya fi kai ka je ka rika roƙon shi wannan ya kiya idan Allah ya so a taimake ka ta hanyar wannan din Allah zai tilasta wannan ya zo taimake ka da haka wa ka roƙa Allah Allah sai ya sa wane ya taimake ka shi yasa ba ruwanka da wane ba ruwanka da suwa ne ko wance kai dai roƙi Allah kai dai koma ga Allah kai dai ima Allah da'a bukatunka da kake so su biya Allah ya san wanda zai turo ya ma abin da kake san Allah ya san wanda zai turo ya baka abin da kake so Allah ya san wanda zai turo ya ma abin da kake so amma dai Allah ake dogara da shi ba wani ba amma idan ka bar Allah ka kama suwa da dan kada ganin a zahiri su suke yi to sai sai su bishire ma su kima abin kuma su cuce ka sai Allah yake cewa كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون
Allah ce kazalika kamar haka ne ai wa kama qala laka haula'i mushrikun kamar yadda waɗannan mushrikan na zamaninka suke sukakka suna tuhumarka da sihiri ko da ƙarya qala al-mukaddibuna suna musuma masu ƙaryatawa suna cewa kai dinnan ai abinda kake yi sihiri ne ko kuma din kai dinnan ai majanuni ne to haka dai Allah yake ba da labari kamar yadda ka yi ma atalladina min qablihim babu wasu kafirai da suka gabace su wanda wani min rasulin wani annabi daga cikin annabawa ya zo ma a kafiran da illa qalu sahiran aw majnun sai da sai da waɗannan kafiran na wancan zamanin suka ce ma wannan annabin na wancan zamanin sahiran abin da yake yi sihiri ne abin da kuma yake yi na imani majnunan rishin hankali ne hauka ne kamar yadda kafiran zamanin annabi Muhammad suka gaya mishi haka kafiran zamanin annabi Nuhu suka gaya mishi haka kafiran zamanin annabi Hud suka gaya mishi haka kafiran zamanin annabi Salihu haka na annabi Ibrahim haka na annabi Shu'aibu haka na annabi Musa haka dukkanin annabawa haka suka gamu da shi daga kafiransu su adadin annabawan da Allah ya aiko babu wanda ya san adadin sai Allah akwai hadisin da yake cewa sun kai dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu wani kuma wasu ayoyin kuma suna nuna kawai la ya alamuhum illallah ba wanda ya san su wa'in ma dai ba wanda ya san irin tarihin su inda suka zamna da sunan zamanin da suka zamna da sunan ƙasar da suka zamna sai Allah ko da an san adadin su ko da Allah ya gaya ma annabi Muhammad adadin manzanni ko annabawa kaza ne to wannan annabawan ba kowanne bane aka ilmantar da annabi ga garin da ya zamna ga zamanin da ya zamna ga cikin al'ummar da ya zamna wani ba a ma gaya mushi ba an ce dai an yi annabi kur amma ba a gaya ba a lokaci ya zamna a ina ya zamna a wurin wasa mutane ya zamna wani kuma sai aka ambaci mutanen amma ba a ambaci annabinsu ba wasu kuma aka ambaci annabawan ba a ma ambaci mutanen da aka aika ma wanda wannan annabi ya je wurinsu ba wasu kuma aka ambaci sunansu aka ambaci sunan annabinsu kaga dai su waɗannan annabawa ga sunan bila adadin Allah da kan shi ke cewa la ya alamuhum illallah babu wanda ya san adadin yawan su sai Allah ja'atu mursuluhum bil bayyinati manzannin su sun zo musu da hujja bayyananna faqalu wa nafaraddu aydihum fi afwahihim sai suka mayar da hannayensu a cikin bakunan su faqalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bi mu mun kafirce ma abinda ko aka aiko ku da shi wa inna lafi shakkin mimma tad'una tad'una na ilaihi murib mu muna cikin shakka game da abin da kuke kiran mu zuwa gare shi muri kuma shakkan nan tana nan tabbatacciya ce kullum muna shakka mu ba mu ga abin da zai nuna mana cewa gaskiya kuke ba qalat rusuluhum sai manzannin suka ce musu kaman an tattara amsan manzannin ne a wuri daya duk da ba a wuri ɗaya ba aka yi magana kama an tattara amsan manzannin ne a zamani daya duk da ko ba a zamani ɗaya bane manzannin suka yi magana sai aka tattara amsan manzannin tunda amsa iri ɗaya ce kamar yadda tuhumar kafiran ita ma iri ɗaya ce da ka sai Allah ce qalat rusuluhum manzannin sai suka ce musu afillahi shakkun a cikin samuwar Allah ne kuke ganin akwai shakka Allah ne babu shi Allah ne bai samar da ku ba Allah ne ba gaskiya bane fadir samawati wal ard gashi ku Allah shine ya kage halittar samai da kasai shine yayi sama yayi kasa ko yanzu kuma wannan Allah ne ya zamanto a samu shi akwai shakka akwai kokonto fadir samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum gashi ana kiran ku dan shi ubangijin ya gafarta muku wasu lahihika da kuka yi daga cikin zunubanku kuma yanzu ku ku zamanto kuna cewa kuna shakka wayu akhirakum ya jinkirta muku daga wahalhalun duniya ila ajalin musamma har ya zuwa kwanan ku ya kare kowa a dauke cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ne ba gaskiya ba qalu he suka ce ba Allah muke tuhuma ba muna mu ba mun ce Allah ba gaskiya bane mun yarda akwai Allah amma ku ne muke tuhuma muna ganin ku annabawa kun yaudare mu ne kun ce Allah ya aiko ku alhalin Allah bai aiko ku ba domin in antum illa basharun mithluna ai saboda ku ba kowa bane mutane ne kwatankwacin mu yaya dan adam dan uwan mu zai zo ce shi dan sakon Allah ne mu dan mi Allah bai mai da ba yan sako ku ya mai da ku yan sako ai a cikin mu akwai wanda yi ku kudi a cikin mu akwai wanda yi ku mulki a cikin mu akwai mai yaya akwai mai daraja ka san shi dan adam yana daukan cewa mai kudi mai mulki shine cancanta a yi kowane irin mu'amala da shi ko Allah ma in zai harka dole sai ya yi harka da manyan masu kuɗi ko manyan wannan masu mulki bai san ba ba ruwan Allah da wannan girman nasu duk kuɗinsu a wurin Allah ai mutsiyata ne waye ba su kuɗin waye ba su mulkin yau in Allah ya ga damar su kwana a talaka ba za su kwana ba ko mulkin su duk mai mulki in Allah ya ga damar ya wuni a talaka zai wuni yau mai mulki nawa ya kwanta da mulki ya tashi a matsayin ɗan kaso an yi ko ba yi ba mai mulki nawa aka yi mai mulki nawa ya kwanta ya wuni yana da iko yana kira ana amsawa a je can ayi kaza a je can ayi ayi kaza kan ajima sai aka ji murya ta yi shiru me ke faruwa aka ce ai ya koma talaka ana yi ko ba yi an taɓa ma mulkin Allah irin wannan ashe duk mulkin da kake gani wa ya bada shi talaka nawa mai kuɗi nawa ya koma talaka an yi ko ba a yi ba to don haka ina ruwan Allah da kudinka ko wani ɗinka Allah shi ya san suwa yake zaɓe zuciyar ɗan adam yake kalla da ayyukan shi da kuma tunanin shi da fahimta shi da ita ake auna ka sai a ce wannan mutumin yana cikin yan ajin tubarkalla saboda mai zuciyar shi mai kyau ce mai ikhlasi ce wannan mutumin duk da ana ganin shi da girma da wayo da hankali amma zuciyar shi ba ta da ikhlasi yana daga cikin kaskantattun mutane an gane ko da haka nan suka ce aiku mutane ne kamar mu suna tuhumar dan me za a aiko mutane kamar su dan me in Allah zai yi aike me yasa ba zai tura mala'iku ba yaya za ku ce mana in antum illa basharun misluna ai ku mutane ne kaman mu ya za ku ce mana kuma Allah ya aiko ku kawai turiduna an tasudduna ku dai mun gane manuharku kuna nihin ne ku toshe mu ku kare mu amma kana ya abudu aba'ana A- wannan abinda uwayenmu suka kasance suna bauta ma ku kare mu ku hana mu bautar shi fa atu da bi sultanin mubin to in gaskiya ne ku kawo mana hujja bayyananna menene hujja bayyananna da suke ni a musu azaba a azabtar da su idan sun karyata wannan annabawan a nuna musu gaskiya ne su shine hujjar su ba wai hujja da za ta ka dalilin annabta annabawan ba a'a wai a zo musu da azaba qalat lahum rusuluhum sai mandannin suka ce musu inna hanu illa basharun mislukum gaskiya ne abinda kuka faɗa mu dinnan mutane ne kwatankwacin ku amma dai ku sani Allah shine yayi mutane gaba daya sun yi tarayya a matsayin su mutane amma sun sha bamban ga matsayin da Allah ya musu ko a wani gari ko a wata ƙasa an gane ko walakin Allah ya munnu alaman ya sha'u min ibadihi Allah ne yake yin baiwa ta musamman a wanda ya ga dama cikin bayansa da haka Allah ya mana baiwa annabta kamar yadda kai ya maka baiwa kuɗi kai ya maka baiwa ilimi kai ya maka baiwa mulki kai ya maka baiwa talauci kai ya maka baiwa ƙarhi kai ya maka baiwa raguntaka to haka shi kuma mai ilimi ko annabi Allah ya shi baiwa annabta walakin Allah Allah ne ya munnu alaman ya sha'u yake yin baiwa ta musamman akan wanda ya ga dama zaɓin shi ne ba zaɓin ku ba shi yake zaɓawa ba ku ke zaɓawa ba in ya zaɓa ko kun yarda shi ne in ma ba ku yarda ba shi ne an gane ko walakin Allah ya munnu alaman ya sha'u min ibadihi Allah ne yake yin baiwa ta musamman akan wanda ya ga dama cikin bayan shi ba ku ne za ku zaɓa ba wa alallahi ga Allah ne falyatawakkalul mutawakkiluna dukkanin masu dogaro suke dogara dan haka mu mun dogara ga Allah in kun yarda da abin da Allah ya aiko mu na babu abin bauta da gaskiya sai shi ku zo mu ba Allah in kun ƙaryata mu mun dogara ga Allah to su kafirai madadin da suka ƙaryata su kyale annabawa su ce to mu ba za mu yi aikin ba ba za mu yi imani ba ku da kuka yi imani ku je ku yi ta imanin ku mu da ba mu da imani ku bar mu akan rishin imanin mu ba an zauna lahiya ba lakum dinukum waliya din aikin ku yana gare ku aikin yana gare mu to su kafirai suna da wata ɗabi'a wai in ba su yin abin ce to kowa ma dole sai ya daina in ba sa san abin ce dole sai an ƙi shi idan suna san abin ce dole ko ta hanyar doka sai an sai an sai an ƙi wannan abin shi yasa yace za su yi amfani da ƙarfi za su yi amfani da mulki za su yi amfani da fawa za su yi amfani da soja za su yi amfani da 'yan sanda wajen tirsasa ma mutane su ba abin da suke so wannan shi yasa kake ga Amerika za ta yi amfani da ƙarfi za ta yi amfani da sojoji za ta yi amfani da kuɗi za ta yi amfani da kaza da tarike na mutane za ta yi amfani da kowane irin matsayi ta ce dole sai an yi mulkin da take so mulkin demokuraɗiyya in ba wannan ba to za ta sa ma ƙasa takunkumi ban ma za ta ƙwace ƙadarorinta ban da wannan za ta tura mata sojoji ma a yaƙe ta za ta zuba ma 'yan tawaye makami don su yaƙe ta ba ta yarda da wannan mulki ba dole a dawo idan da demokuraɗiyya gaskiya ne don a amfani mutane to ai sai a bar mutane alheri sai a bar ka kai ka zaɓa ma kanka bai yiwa wani mutum ya ce maka ga wani abu alheri ne amma ya tilasta ka kai annabawa ma da suka zo da alherin da ba sharri ko kwaya ɗaya cikin shi ba ƙarya ba su tilasta mutane wajen musulunta ba sai suka ba mutane zaɓi wa'in ma ku musulunta wa'in ma ku ƙi musulunta ku zamna a addinin ku ku bi ƙa'idodin da musulunci ya shinhuda ba haka aka yi ba Allah da kanshi yake cewa la ikraha fi dini kad tabayyana rushd min al-gay babu tilasta mutane a maka dole sai ka musulunta a dai bayyana ma gaskiya a bayyana ma hallaka idan annabawa da suka zo da alkhairin duniya da alkhairin lahira a duniya ka rayu da kyau a lahira ka rayu da kyau wannan wannan faman ya amal min salihati min zakarin wa unsa min ne farkon ayan nan man amila amalan man amila amalan ومن يعمل من صالحات من ذكر أو أنثى فهو من فلنهينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون wanda aikata aiki na kwarai na musulunci wanda annabawa suka zo da shi nan duniya Allah yake zai rayu a cikin daɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa lahira zai je a cikin mutunci da daraja ya zama ɗan aljanna addinin da yake ɗauke da alherin duniya da lahira ma addinin da ba sharri ko kwaya a cikin shi addinin da alheri ne dubu bisa dubu a cikin shi shi ma ba a tilasta ma mutane ba an ba su dama in suna so su yi, in suna so su bari yaya za ku zo da wani abu na duniyanci wanda san zuciyar wani ne wanda wani ne yake karuwa ba mu muke karuwa ba wai ku ce tilas ne in mutum bai yi shi ba ya cancanta a yaƙe shi ya cancanta a kashe shi ya cancanta a badda shi ya cancanta a haɗa mushi rigima a cikin ƙasar shi wannan abin dan Allah alheri ne ko sharri ne akwai mulkin mallaka da ya kai a tilasta ma al'umma ta yi abin da take so da yi abin da ba ta so ko ta gane ko ba ta gane ba da ƙarhin tsiya sai an sasu wani mulkin mallaka shi wannan Allah ma da ya halicce mu ya ba mu yanci mu zaɓa makan mu addini bai ce ba a yaƙe mu da ƙarfi sai in mu muka faɗa muka ce ba za a yi nashi ba ta wani hali ne za a ce wani abu a ce dole sai an yi shi wannan wai a ce wai kuma wannan ba mulkin mallaka ba ne wai yanci ne hurriya ne ka taɓa ganin yanci wanda turawa tun da suke a duniya sun taɓa ba wata al'umma yanci akwai mutanen ma da suka kaskantar da mutane suke yaɗa bauta suna yawon jaddada bauta a duniya irin na kasashen turai da amerika duk inda amerika ta je dole ne ba za ta bar ku da dukiyarku ba haka idan turawan faransa ko na ingila suka zo dole ne dukiyarku duk mutumin da yake shi mamnufashi ya da dukiyar shi shi dukiya ya sa gaba ya nema ya tara wallahi idan amerika ta zo sai ta yaƙe shi wajen neman shi da tarawar shi haka idan tura suka zo wallahi sai sun yaƙi wannan neman naka haka ba su kyale mutumin da yake so ya ji daɗi ya hole ya yi wanda tsaya yadda yake so ba wallahi suka saka mai bala'i shi ma ba za su bar shi bai zamna lafiya haka nan mutumin da yake da buƙatar imani ya bauta ma Allah kai ma ba a kyale ka ba ba a kyale ma addinin ka ba ba a kyale ma al'adar ka ba ba a kyale ma kasuwancin ka ba ba a kyale ma sana'ar ka ba ba a kyale ma masarautar ka ba ba a kyale ma darajar ka ba ba a kyale ma al'ummar ka ba ba a kyale ma al'adar ka ba wani mutum ne zai ce zai mallaki tattalin arzikin ka ya mallaki kiwon lafiyar ka ya mallaki tsaranka ya mallaki dukiyarka ya mallaki masu mulkinka dan Allah akwai bautar da ta kai wannan ya raka ce musu ku yi kaza ku bar kaza duk abin da yake gaya musu din shi zai ma kayan ka farashi shine sai ya yarda kai mu'amala da wani in bai san wani dole kai ma ka kishi in yana kin wani dole sai ka kishi in yana son wani sai ka so shi wanda yake so zaka saya ma kayan ka a farashin da ya ga dama a san da ya ga dama ko da ga wani yana son kayanka da farashi mai tsada wai in bai yi da wannan mutum sai ce wai ba za ka yi aiki da shi ba akwai bautar da ta kai wannan da wannan ne za a zo kuma ana mana barazana wai an zo kare haƙƙin ɗan adam wasu suka yi kowa sanin mutuncin ɗan adam duk duniya akwai mutumin da ya kowa rishin sanin mutuncin ɗan adam idan da za a zo a ma turawa zuwa ƙasa Amerika shari'a iya abin da suka yi na baya na mulkin mallaka da ɗaukan bayi duk daga nan har kiyama ta tashi ba sun iya biyan diyyar da suka cuci mutane ba to bayan an taka ma wato cutar birki an kyale ku ba hekun biya diya ba duk da haka ba ku haƙura ba hekun sake dawowa a wannan zamanin na ƙarni 21 ku sake bautar da mutane to billahi lazi afirkawa ku tashi kun gane ko ku tashi musulminmu da wanda ba musulminmu ba shin ba ma guje ne kai kirista ne kai musulmi ne kai in dai bakin mutum ne kai in dai dan afirka ne kai balarabe ne wani kabila ne kabila suwahil ne kabila hausa ne kabila karama kabila ko babbar kabila ku tashi mu haɗu a makiyi wanda ya muke tarayya shi da mu da ku wanda ba bambanci yadda yake kina kai musulmi haka yake kin ka kai dan katolika haka yake kin ka kai dan boyi haka yake kin dan ruwanda haka yake kin dan senegal haka yake kin dan wannan kafibir haka yake kin dan wannan asmara ta eritrea ba mu da bambanci wajen naka samu to mu tashi gabaki daya mu sama ma kan mu yanci wancan da da aka yi yakin nema yanci ne na mayaudara waɗanda mayaudara su an yaudare su wurin karbashi to mu sake jaddada shi da aka ga al'adar kafiri idan yana son abu dole hece kun so shi in baya son abu hece kun ki shi to ga abin da ya faru ga kafirai wa qala alladhina kafaru li rusulihim sai kafirai suka ce ga manzanninsu ga annabawansu kafirin kowane zamani annabin kowane zamani kowane kafiri ga abin da yake kira gaya ma annabi shi la nakhrujannakum min aradina wallalle haqiqa ko ku fita ku bar wannan ƙasa tamu a daina jin ɗuriyan imani a daina jin ɗuriyar addini an gane ko aulata da udun na fi millatina ko kuma ku dawo cikin addininmu ku dawo cikin tsarin mulki biyayya irin na demokuraɗiyya irin tamu ku amince da luwaɗi yadda duniya ta amince da armin jinsi ku amince da ƙa'idodin demokuraɗiyya ku ajiye a ƙa'idodin musulunci ko ƙa'idodin kiristiyaniti in ba haka ba sai dai ku bar ƙasai kuma kowace ƙasa ma sai dai ku bar ta ke ne sai dai ku bar duniya dan duniya tana hannun maƙetata yanzu haka kafire suka ce idan duniya tana hannunsu fa'auha ilaihim rabbuhum sai ubangijin manzanni ya musu wahayi ya ce ku kyale waɗannan makaryatan banza ku kyale waɗannan masu kankambai da suke cewa ba za a yi addini ba abin da suke so za a yi ku kyale su daman muna so su cika ma gishi wannan miyar tasu gishiri yanzu an zo ta. Allah ya yi wahayi gare su sai ce musu lanuhuli kanna zalimina ni kuma zan ruguza azzalimai ba sun ce ba tilas sai an bi su tilas sai an saba ma Allah sai Allah ki to ku sanar da su ku manzanni ku je ku kwantar da hankalin ku lokacin su ne yayi kai ku gane lokacin wargajewa Amerika ne yayi lokacin wargajewa tarayyar Turai ne yayi ta fahimta ba ta fahimta ba kai mai kaushi bakin kare mai haushi mai cewa Amerika kaza ce wanda ka ɗauki Amerika Allah to Allah naka ya ci ƙasa ya kai ƙasa faɗuwar ta zo kai abin bauta sha ruwa ka wuce Allah ma an zo ƙarshen shi Amerika ba za ta ƙara tasiri ba ba za ta ƙara wani jagorar duniya ba wallahi ita ma yanzu jagorar ta za a yi talaucin nan da ta ɗora ma mutane yau talaucin sai ya shige ta wahalan nan da ta ɗora mutane wahalar sai ta shige ta wannan wargaza mutane ta riƙa yanzu ita za ta wargaye ku tsaya ku ba mu shekara biyar zuwa shida wallahi ku gani ko muna dare za ku gani ko ba mu dare za ku gani lokaci ne Allah ya riga ya kawo shi wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati babu wata alƙarya babu wata ƙasa Allah ce sai mu ne mun hallaka ta kafin kiyama da haka nan azzalimar ƙasa lokacin ta yayi la nuhli kanna zalimina wala nuskinannakum al arda min ba'dihim ku kuma za mu ba ku mulki mu zawamnar da ku a cikin ƙasa ku samu arziki ku tono iraniyan ɗin ku tono isansu ɗin a saida ku kuma he mu duba mu gani ku ma taɓargazar za ku yi iskancin za ku yi in kun samu kuɗi ko mu za ku bi yadda mu amerika ba ta yi wahala hallaka ba dan wani ɗan nijar ya samu bige shi wuya ne an gane ko wannan sake nan da kuma al'arda min ba'dihim amma zalika liman khafa maqani wannan tabbatar da ku bayan karya daular kafirai zai samu ne ga wanda ji tsoron tsayuwa gaba gare ni wa khafa wa id ya ji tsoron narkon azabata wastabtahu su manzanni he su nemi agajin Allah sanda suka ce ya Allah ka taimaka mana aka je masallaci aka yi sallah aka ce Allahumma alayka bi faransa Allahumma alayka bi amerika Allahumma alayka bi kaza bi kaza me zai faru Allah ke cewa duk sanda suka nemi wannan taimakon wa khaba kullu jabbarin ani duk wani mai tsaurin kai duk wani mai girman kai zai faɗi zai ruguje Allah zai karya shi min wara'ihi jahannamu bayan rushewa shi in ya mutu a can gaba gare shi akwai jahannama wa yusqa min ma'in sadid za a shayar da su daga ruwa mai tsananin zafi ya tajarruhu wa la yakadu siguhu wanda zai raka shan ruwan baya iya hadiye ruwan wa ya'tihi al-maut sai mutuwa ta zo mishi min kulli makanin daga dukkanin bagire marasa ina yake amma wa ma huwa bi mayyitin shi ba mai mutuwa bane Allah ce wa min wara'ihi bayan haka azabun galizun akwai wata azaban ma mai radadin gaske dan haka ubangiji yake cewa babu wata wani manzo da ya wuce wata al'umma suka wuce gabaninka inda wani manzo ya zo musu illa qalu sahirun aw majnun sai sun ce masihirci ne ko kuma su ce mahaukaci ne cikin biyin ne he sun je shi da daya sai Allah yake cewa
bal hum qawmun taghun atawasau bihi shin waɗannan kafirai sun yi wasiya ne ausa ba'aduhum ba'adan bi hadhihi al-maqala sashan su ya rubuta littafi ne da zai mutu ya rubuta shi da Allah idan wani kafiri ya zo bayana in annabi ya zo yana mishi wa'azi ga abin da zai ce mishi ai ba sai ma junan su wasiya ba ko ba wanda ya san wani amma me ya sanya zamanin fir'auna aka yi magana kuma yanzu gashi a wannan zamanin sai ka ji mutum ya faɗi irin wannan magani ta dace kai ka ce fir'auna yana zamani kamar tare da fir'auna suka rayu yana faɗin irin abin da fir'auna ya faɗa me ya sanya gashi abu ne zamanin annabi nuhu aka faɗe shi kafirai sun faɗe shi sai ka ji yanzu kuma wani mutum ya zo ya faɗe shi atawasau bihi shin wasiki suka ma junansu Allah ce bal ba wasiki bane kuma su kafiran yanzu da kafiran da ƙaumin tsagu mutane ne masu ƙetare iyaka mutane masu ‘yan ta'adda ta sha ba hatulubuhun zukatansu ne suka yi kama da juna wajen saɓan Allah sai Allah ke cewa fatawalla anhum fama anta bimalu fatawalla anhum fa'arid anhum ya Muhammad ka kauda kai daga kafirai ka bijire ma musu da'a ga maganganunsu na kafirci ko aqidinsu na kafirci amma dai ka ci gaba da gargadi ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da isar da sako fama anta bi malum kai ba abin zargi bane ba wanda zai zarge ka saboda ka isar da sakon da Allah ya aiko ka da shi kaga wanda aka ce ya ce kaza in ya ce ya kare sai ya ce din wa zai zarge shi da bai ce ba akwai babu mai zargin shi da bai ce ba kaza ya riga ya ce wa ma anta bi malumin kai ba abin zargi bane saboda ka isar da sako sai Allah yake cewa
wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa zakir ka ci gaba da tunatarwa ba a ce ba kai tunatar da wane kowa ne sai aka bar wa'azin a buɗe a ci gaba da yin wa'azin gaba ɗaya a yi ma kowa wa'azin a kai shi duk inda ya kamata a kai shi aje a yi wa'azi a wurin ba inda ba za a je a yi wa'azi ba sawa'un wannan wurin nan mutanen musulmi ne sawa'un ba musulmi ba ne aje a yi musu wa'azi sai dai idan an yi wa'azi shi wa'azi yana amfanin masu imani ne amma wa'azi ana ma kowa amfanuwa da wa'azi ne ba kowa ba ne ke amfanuwa da wa'azi innama tantafi bihal qulub qulubul mu'mina abi wanda suke zukatan da suke wa'azuwa da da Qur'ani sune zukatan mutane mu'minai fadhakkir bil Qur'ani kai gargadi da alqur'ani fa inna zikra domin shi wa'azi tanfa'ul mu'minuna yana tanfa'ul mu'minina yana amfanin mu'minai kaga yanzu Allah ya bada izinin yin wa'azi ahlan wa sahlan Allah ne ya bada izinin yin wa'azi amma da yake ai wa'azi sai ce babu masu wa'azuwa da wa'azin saiwa sai muminai fadhakir bil qur'ani man yakhafu wa'i ku yi gargadi da alqur'ani amma wa zai amfani da wa'azin man yakhafu wa'igi wanda yake jin tsoron narkon azaba ta zai wa'azu amma shi qur'ani ko an yi wa'azi da shi ba kowa bane yake ganewa sai mai tsoron Allah shi yasa Allah ya ambaci Qur'ani hudan lil muttaqina shi yasa Allah yake cewa shi alqur'ani din nan ya zamanto shifa'un lil mu'minina ya zamanto wa'azi ne wato warkarwa ne amma ga mu'mine wala yazidu zalimina illa khasara azzalimai kafire ba sa karuwa da komi sai tabewa suke shi yasa Allah ke cewa ayi wa'azi amma bai ce ga iya mumine ba za a yi ba wa'azi sai ta amma kowa sai dai wajen amfanuwa da wa'azi ne sai ta ba mai amfanuwa da shi sai muminai zukata masu imani su suke amfanuwa da wa'azi Allah ka sanya zukata mu suna cikin zukata masu imani sai Allah ke cewa ni wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq na'am wa ma uridu an yut'imun
نعم إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بان هلت جنس مت الجنوب إن أنت الجن الجني ba wai ana nihin kwaya ɗaya ba wannan ismul jinsi ne kamar ka ce mutum kana nihin kowa ya shiga ciki maza da mata to dukkanin jinsin aljani da jinsin mutane ba mu halicce su ba illa li ya'budun sai dan su bauta mana inna ma khalaqatuhum mun halicce su ne kawai li amri li amrihim domin umarce su bi ibadati da ibadata da su bauta mini ba dan wata bukata ta daban ba babu wata bukata da Allah yake da kai a wurin aljanu ko a wurin mutane banda bautar da Allah yake su yi kuma wannan bautar ba tana amfanin Allah bane saban da halitta suke kuma ba yana cutar da Allah bane sabanka ba zai kai ga Allah ba kirkinka kuma ba zai ƙara Allah ba sabanka ba zai rage Allah ba sabanka kai zai cutar kirkinka kai zai amfanar Allah ya ce ba mu halicci mutane da aljannu ba sai dan su bauta mini wannan wannan umarni Allah ya ba mu wannan umarni ko al'amuri ne shari'i umarni ne na shari'a ba al'amari ba ne kauni ƙadara ce shari'i ba ƙadara ba ce shari'i wannan kauni domin a nan an yi kowa don ya yi bauta kuma kowa ke bauta? kowa ka gani Allah halice shi don ya yi sallah ya yi azumi ya yi karatun alƙur'ani ya yi zaka ya je haji ya bauta ma Allah shi kaɗai ya yi biyayya ga annabawan Allah da Allah kowa yake wannan? eh ba kowa yake yi ba waɗanda suke yin su ne majority ko waɗanda ba sa musulunci ne majority eh ban ji ba wanda ba sa musulunci shi ne majority ko musulmi ne minority su ne ‘yan kaɗan haka ne to gashi kuma Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mana kenan wannan umarni ne na shari'a don haka Allah ya yi amma tana iya yiwuwa kuma ga wani ya ƙi bautar Allah da wannan idan ka ɗauke wannan ayar da ayar da Allah yake cewa wato wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha har zuwa ƙarshe to ya zaka auna su waccan ayar Allah ta yi wato tabbas mun halicci da yawa daga cikin aljannu da mutane don wutar jahannama gashi kuma nan an ce an halicci aljannu da mutanen don bautar to wannan umarni ne na shari'a wanda an baka dama an baka zaɓi kana da hankali amma wa'azi amma bayani a nuna ma gaskiya a nuna ma amfaninta a nuna ma ƙarya a nuna ma haɗarinta ga ka da hankali ga ka da fahimta sai a ga wanne za ka zaɓa in ka zaɓa ma kanka bin gaskiya to shi kenan ka yi gam da katar ƙadarar ka shari'i ta dace da kauni sai ka bauta ma Allah ka shiga cikin bayi masu bauta ma Allah idan kuma baka yi ba amfani da hankalinka baka yi ba amfani da lurarka baka yi ba amfani da wayewarka ka tsaya kana inda inda kana kai kawo ai kai wane ne to shi kenan wannan abin da aka halitte ka da shi aka umarce ka sai ya zamanto ka saba to yanzu da ka saba sai ka koma ƙarƙashin wancan faɗin na Allah cewa an halicci mutane da dama ba don komi ba sai don wutar jahannama domin kaga kauniya kenan domin kai ne ba kai ba ai Allah ya faɗi wanda aka halitta da wutar jahannama yace lahum qulubun la yafqahuna biha suna da hankalin da ba su da fahimta kuma ba sa fahimta ga su ba mahaukata bane in an yi zance suna ganewa amma matsayin su sa madadin su yi amfani da hankalin su su iya gane gaskiya gaskiya ce su gane ƙarya ƙarya ce dan ba kamar su ba dai ba kamar ba su da basta kuɗi da juna ba duk yadda aka shigar da ƙarya cikin gaskiya za a iya warewa hankali ko ba haka bane ba shi ne amfanin hankali ba to la yafi kahuna biya ba tsaya suka yi tata tsantsan da hankalin su wajen ganewa ba walahum a'ayunun suna da idanun da suke ganin abubuwa madadin su kalle su zama su kallon basira su tace ƙarya daga abin da suka gani su tace gaskiya daga abin da suka gani la yafkuruna biha sai zaman to ba su sa hankalin su wajen kallon ba sai suka ki kallon da za su lura walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwan da suke saurare amma ba sa sauraren da za su fahimta da shi kaga kenan anan su suka cuci kansu kamar yadda Allah yake faɗa mana wasu kafirai da aka yi su waɗannan kafiran Allah ya ba su kowace irin dama wala qad makkannakum fima in makkanna wala qad makkannahum fima in makkannakum fihi mun ba su tabbaci da mulki da zama a duniya irin yadda ku ba kuma same shi ba waja'alna lahum sam'an muka sa musu ji wa absaran muka sa musu gani wa af'idatan da hankali amma fama agana anhum sam'uhum jin su bai musu amfani ba wala absaruhum haka ganin su bai musu amfani ba wala af'idatuhum haka ma hankalin su bai musu amfani ba me yasa bai musu amfani ba iz kanu yajhaduna bi ayatillah can da suka zamanto ba su da abin rigima sai ayoyin Allah sai annabawa sai gaskiya ita ce abin rigima su ƙarya ita ce abin ɗaure ma gindi to hankalin da Allah ya baka baka amfani da shi ba jin da Allah ya baka baka yi amfani da shi ba ganin da Allah ya baka baka yi amfani da shi ba wa haqa bihim ma kanu yastahdi'un dan haka duk abin da suke yin izgili suna ƙaryatawa sai gashi ya abku na musiba akan su an gane ko kaga kenan wannan ba su yi amfani da hankalinsu ba kenan wannan aya ta nan da Allah ke cewa makarƙasar jinna wal insa yana nihin wato umarni ne na shari'a mun ba da umarni na shari'a shine halittar mutane su bauta bini Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin ai ba na da buƙatar wani arziki a wurin su domin Allah shi bai buƙatar ka tara mishi dukiya bai buƙatar ka tara mishi abinci ai Allah shine wadatacce ku ne talakawa shi yake arzita ku ku kuke da buƙata a wurin shi ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi ku dukkaninku mutsiyata ne in an auna ku zuwa ga Allah babu wanda ba mutsiyaci ba kowa mai bukata ne a wurin Allah wallahu wal ganiyul hamid Allah shine wadatacce shine godadde dukkaninku ba wadatattu bane kun ba ku tantanta da godiya ba Allah tantanta da ita ashe ku talakawa ne to yaya za a yi ne akwai ya nemi bukata a wurin mara akwai da haka Allah ma uridu minhum minhum min rizqin Allah ta bani da bukatar ciyarwa daga gare su an gane ko wa ma uridu an yud'imun kuma ni bani da bukatar ta ciyar da ni bani bukatar tarin dukiya bani bukatar ciyar da ni bal ma shi Allah huwa yud'imu wa la yud'am wa huwa yud'imu shine yake ciyar da bayi in kaga ka ta Allah ne ciyar da kai in kaga ka rasa Allah ne ya kwace shi ya sanya Allah yakan iya hana ka abinci sanda ya ga dama ya maida ka mai yunwaci komin wadataka kuma Allah yakan iya maida ka koshashe idan ya ga dama domin wa huwa yud'imu wa la yut'am shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi an gane ko wa ma uridu an yud'imu yace inna Allaha lalle Allah huwa razzaqu shine mai tsananin arzitawa siga ce mubalaga wadda ta kai makura wajen yawan arzitawa tahira ziku shi arrazzaku ne mai tsananin arzitawa zulquwati ma'abucin ƙarfi tabbataccen ƙarfin da babu wani shi ƙarfin Allah ba irin ƙarfin ɗan adam bane ƙarfin ɗan adam kafin shi an taɓa yin ragwanci kuma bayan ƙarfin ragwanci zai biyo bayan shi ragwanci biyu suka sa ƙarihin ɗan adam tsakiya akwai ragwantaka san da yake yawo haka ne sai an ɗauke shi sai an ajiye shi tahiya ma yana yi yana faɗuwa ya rika ba gani ƙarihin shi bai ka ba idan ƙarihin shi ya ka kuma sai zama ƙarihi ko to kuma wannan ƙarihin da ya yi akwai ragwantaka ta tsuha da za ta biyo baya ga ragwanci biyu ya sa ƙarihin ɗan adam tsaka shi kuma Allah ba ya da ragwanci kafin ƙarfinsa kuma ba ya da ragwanci bayan ƙarfinsa da haka zulkun wati shi ne ma'abucin ƙarfi tabbataccen ƙarfi matin shi Allah shi ne yake da tabbas cikin ƙarfin shi yadda duk wani da ka sani ƙarfin shi ba tabbatacce ba ne Allah ta'ala ya samu dace sai Allah yake cewa fa inna lillazina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun fa inna lilladina zalamu zanuban sai Allah ke ta to kun ga dai an muku bayani cewa ga abin da Allah ya halicce ku dan shi arziki kar ku ce kun dogara kuna tara ma arziki Allah bai bukata kar ku ce abinci Allah bai bukata kar ku ce baku gane ba Allah Allah muku bayani kar ku ce baku san ba me Allah yake so ai Allah tura muku annabawa akwai wata sauran hujja da ta rike gare ku to duk mutumin da ya tsaya ya ci gaba da shirka yana taimakon shirka yana yada shirka yana yada bid'a Allah ke fa inna lil ladina zalamu zanuban lalle waɗanda suka yi zalunci suna da irin wani zunubi mai tarin yawa misal zanubi ashabihim kwatankwacin zunuban waɗanda suka bi su cikin wannan lakin an gane ko iya adadin zunubin wanda ya bi ka cikin zunubin na cikin wannan zunubin da ka koyar to irin shi shi ma gare shi idan kai zunubi ka koya ma mutum dubu zunubi to kana da zunubin ka kai karan kanka kuma kana da zunubin mutane dubu da suka koya a wurinka ba tare da an tauye nasu ba nasu daban naka daban me yasa aka baka naka saboda kai kai me yasa aka baka nasu saboda kai ne ka koya musu an gane ko li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudullunahum bighairi ilmin dan su mabannata su dauki nauyin bannasu cikakka yawmal qiyama ranar qiyama ba ma iya nasu kadai ba wa min auzarin ladina yudillunahum bi ghairi ilmin da nauyin zinihim sakarkarin da suka ji su suka yi tabanna cikin banna an gane ko sun batar da su ba tare da ilimi ba ala Allah ke cewa ku saurara sa'a ma yazirun tur da abin da suke doka din nan mai nauyin nan na zunubi kai kai zinihi ka ko da zunubi ranar lahira amma lodin zinihi tur da irin wannan lodi ya yi muni da haka wa inna lillazina zalamu zanuban lalle waɗanda suka yi kafirci suka tara zunubai suna da wani kamasho na zunubin da suka tara misla zanubihim zunubi ashabihim kwatankwacin zunubin mabiyansu abukansu fala tasta'jilun kar ka yi gaugawa ka ga me zai faru gare su ka kyale su gaugawa ba taka bace saboda aikin mai yin sakamakon shine Allah shi kuma Allah inna Allah la yumli lizalim hatta idza akhadahu lam yarfitu Allah yana jinkirtawa azzalimi har san da yaso kama shi ba zai iya kuciya ba da karkai gaugawa an fahimta ko kenan anan wannan yayi daidai wannan da wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man da'a ila ila alkhairi man da'a ila ila alkhairi duk wanda ya kira zuwa ga alkhairi yana da lada na adadin mutanen da suka amsa ma wannan alkhairin ba tare da an rage nasu ba haka man da'a ila ila ila ila sharri wanda ya kira zuwa ga sharri shi ma yana da zunubi na adadin mutanen da suka bi cikin wannan zunubin ko da mutum dubu ne to kana da zunubin mutum dubu su ma mutanen dubu suna nan da zunubinsu ba nasu bane aka ɗauka aka baka kamar yadda ba ladan wanda ka koya ma sunna bane ake ɗauka a baka ladansu daban ladanka daban zinihinka daban zinihinsu daban shi ya sanya malamai suka ce to me ya sanya ga mutane sun yi zamani daban-daban domin wannan ana magana ne da al'ummomin da kuma ya yi kama da al'ummomin yanzu kafiran zamanin annabi nuhu na zamanin annabi hudu na zamanin annabi salihu yaya aka duba su da kafiran zamanin annabi muhammadu aka ce a sahabihim abukan me yasa suka abukace su bayan ba su ma zamana a gari guda ba ba su ma zamana zamani guda ba a'a aqida su ce take da abuta da aqidar wali to he wannan wanan zai zama abokinka domin inda akwai shi da rai a duniya da tare kuke to tunda ya mutu ma kai kake raya abin da yayi kuma za ka tarda shi a inda yake ai ya zama abokinka wannan yake nuna maka zunubi yana da alaka da dan uwan shi lalata tana da alaka da wata alheri ma na da alaka da ni da dan uwan shi idan kana ma'abucin alkhairi a yau Allah zai hada ka da ma'abuta alkhairin baya da haka Allah yake cewa wanda duk yayi imani da Allah yama Allah da'a yama manzo Allah da'a fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina kaga zai hada su ai darajar ka bata kai ta annabi Musa ko annabi Ibrahim ba me yasa Allah ce zai hada ka da su darajar ka bata kai ta sayyidina Abubakar ba ko ma ta sauran tabi'ai bata kai ba dan me Allah zai hada ku dan saboda zuciyarka ko da ba kai su ƙarhin aiki ba niyyarka da alherinka irin nasu ne koyi kake da su sai Allah maka promotion ya hada ka da su haka ma in kai mugu ne sai Allah maka demotion ya hada ka da miyagu ƴan uwanka Allah tsare mu fa inna lil ladina zalabu zanuban mithla zanubi ashabihim fala tasta'jilu tasta'jilun kada kai gaugawa kada kai gaugawa me zai same su Allah zai ka abin a sannu idan Allah ya danki azzalimi ba za su kubce ba sai Allah ya ce mi aya ta karshe wailul lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun fawailun lillazina kafaru hallaka da azaba sun tabbata ga mutanen da take kafirai kaga duk wani kafiri wannan mugun albishir ne zuwa gare shi tabbas azaba Allah da hallakar ubangiji ta wajaba akan shi sai in ya tuba min yaumihim a wani wuni nasu allazi yu'aduna wanda aka alƙawalanta musu zuwan shi wani wuni ne shine wunin kiyama ana wunin kiyama a ran nan ne za su haɗu da azaba yadda mumine a wunin kiyama za su haɗu da ni'ima aljanna haka kafirai a wunin kiyama za su haɗu da azabar sa'ir da azabar wuta da azabar sakara da azabar lazza Allah ka tsare mu to kun ga wannan sura ta buɗe in kuka lura da abin da suran ta karantar da mu wallahi ta ja hankalin mu kwarai wajen mu koma ga Allah idan ka ga mutum an karanta wannan surai ya saurari wannan surai ya fahimci wannan surai ya koma yana goyon bayan ƙarya ko yana jin tsoron maƙaryata ko yana ganin tasirin maƙaryata to wannan mutumin bai fahimta ba lahum qulubun la yafqahu da biya gaskiya hankalinka da zuciyarka baka yi tunani da ita ba idan kuma ka ji duk abin da ka ji dinnan kaga bai amfane ka ba to gaskiya zuciyarka yanzu sai ka je ka gyara sanda duk ka ga malamai suka ce sanda duk ka ga an yi wa'azi ka ga baka gane ba ko bai canza ka ba malamai suka ce ka je ka gyara domin a wannan surai ai an karantar da mu fazakir fa inna zikira tanfa'ul mu'mini aka ce ayi wa'azin amma wa'azin zai amfanuwa eh muminai ashe in ba muminai bane ba wanda za a amwana ku walladina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhru alaiha summan wa umyana su muminai sune wanda idan aka musu wa'azi da ayoyin Allah mahalicin su lam yakhru alaiha summan ba sa zaman bebaye ba sa zama makahi ba sa zama sumbumbukum ba sa ji ba sa gani ma'ana ji rishin ji rishin gani ba sa ma ba sa mu'amala da aya irin mu'amalar sumbumbukum da mutum kamar ba su yi ba kamar ba su gani ba ba sa haka to sanda duk ka ga aya qur'ani hadisin manzon Allah an karanta shi an gargade ka kai kuma ka je ka ga ba abin da ya canza maka baka daina wata lalata da abara kake yi ba baka daina wani baka yi wani abin kirkin da da baka yi ba kafin ka ji wannan wa'azin to Allah malamai suka ce ka je tunda a duniya kake kai ta kai ta kuka ga Allah kana lallashin shi ya maida maka zuciyarka ta zama tana da imani wa'in ma ba ka da imanin gaba ɗaya bilkulliya wa'in ma kuma kana da imanin amma sai dai naƙisin imani ne domin na ƙasa imani tana tauye ka daga fahimta alƙur'ani gwargwadon yadda imaninka yake ƙaruwa gwargwadon yadda kake fahimta ayoyi gwargwadon yadda imaninka yake raguwa gwargwadon yadda za a yi ta karanta alƙur'ani ba ka ganewa domin kaga su kafirai ba wa'azi bane a ba musu wa'azin in an musu fahimta ce ba su za a musu wa'azin za a karanta ayoyin sun mai sirru alaihi musu saka biranka allon ya sima sai mutum ya doge kan ɓannashi gashi aya an ja hadisin an ja bayanin an yi an yi amfani da pedagogi wajen gamsar da shi amma ina sun mai sirru mustakabiran sai ya doge yana mai girman kai to wannan shi yake kai mutum wuta shi yasa Allah ya yi magana a sahabu shimal yace ma a sahabu shimal fi samumin wa hamimin wa dillin min yahmum yace labari din wala karim innahum kanu qabla zalika mutrafin wa kanu yusirruna sun kasance suna dogewa suna ci gaba suna istimrari babu komawa baya babu ragewa babu ƙari a cikin ibadarsu babu ragewa a cikin lalatarsu sun zaman toye surruna suna masu dogewa alal hinsul azim ay ala zambin azim akan zinihi mai girma inna shirka la zulmun azim shirka ko take zinihi mai girma akan haka suka ci gaba da dogiya malamai suka ci tunda yace ala zambin azimin yana nihin tun daga shirka zuwa kaba'irai wani ya bai bar shirka wani kuma koda bai shirkai yana nan da manya manyan kaba'irai kuma an yi wa'azin yake gyarawa jama'a to wannan sura ta rufe ne da gargadin mu ka shirya da shirinka idan ka ma tanadin kanka tanadin sharri to akwai sharrin idan ka ma kanka tanadin alkhairi akwai alkhairi yanzu kai ne ya rage gare ka duk abin da zaka tuhuma Allah da shi an yanke ma hujja domin Allah ya ma duk abin da zaka gane bai bar baka bai bar ka kamar dabba huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ne ya ciro kowane mutum daga cikin mutane daga cikin mahaifan mahaifiyar shi kowa da ya zo la ta'alamu na shay'an bai san komi ba waje ala lakum sam'a wal absara wal afida Allah a nan duniya sai ya baka ji da gani da zuciya hankalin da kake da shi ai a duniya ne ka zaman to kana mai gani kana mai ji kana da hankali kuma aka kai ka aka saka makaranta aka turo mutane suna ma bayani tun daga annabawa da malamai da magada annabawa suka ma bayanin duk abin da yake gaskiya ne da irin yaren da kake ji da irin yadda zaka gane amma to yanzu me kake so babu wani abin da ya rage gare ka kawai abin da ake jira gare ka Allah ma wannan ni'ima la'allakum tashkuruna dan ku yi shukura kada ka Allah zai arzuta ku da abin da bai arzuta dabbobi ba kuma ku ki shukura ku ki godewa Allah da ni'imar da Allah ya ba ku ta hankali ku yi dabbanci ku yi tamahanin Allah zai muku sakamako wa iz ta'addara rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid nan ya kamata mu dakata muna fata muna mayasu marhaban da lale da shugaba alhaji muhammad dan tsoho bala wanda gashi nan dattijo ne ya ziyarci wannan tafsiri da fatan yadda ya zo lafiya Allah ya mai da shi gidan shi lafiya ku duba yadda bawan Allah nan ya karantar da mutane da dama alqur'ani galiban masu wa'azin da kuke gani shine ya koyar da su to kuma har akan ya koyar da su din har yanzu kuma da shi ake fafatawa bar ma shine shugaba yake jagorancin al'umma wajen zuwa ayi wa'azi wajen tura ayi wa'azi wajen a karantar wajen ina ne ba iya alwala ba a koya musu ina ne la ilaha illa bisan ma'anarsa ba a je a koya musu ya hudda kudin shi ya tura ya je wani kawo kaza ya tilasta ma ya ce cire kudi ka bada za a je kaza a gari kaza a karantar ya ce kai kuma wane na ce ka bar iyalanka ka tafi gari kaza kai kwana kaza kai wa'azi ka karantar da mutane gashi ya tsuha bai yi ritaya ba wanda idan da aboko ne da an ya ritaya he jaridu kawai Allah ta'ala ya samu dace ga kuma shi karan kanshi magar an tsuhan an kiya amma ihe ba ba tawa ake gashi an hatsuhan amma an kiya shi gardama ake da tsuhan haka ne ko ba haka bane wato wato so suke su ci jiya su ci yau gobe ma su ana gardama da su domin yanzu ga jiwa yara yan shekara 25 ma dukan su je wa'azi su sun yi to baga irin gardama ce ana an yi ana ta gardama da ku kun ci bara kun ci bara wacan kuma bani da ku za a ci kuma kuna harin bari to Allah ƙara ma rayuwa albarka Allah ya shirye su Allah ƙara ma rayuwarsu albarka Allah karba ibadodi Allah ta a cika da imani zuriyar da suka da suka aiwa Allah ka mata albarka Allah ka ƙara masu imani cikin da kuma Allah ka ƙara masu imani kuma Allah ka ƙara mana imani Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man توليت وبارك لنا الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ربنا بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئذ من آديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع ذنوب الخطايا وتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا في من خافك واتقاك وتبداك رب العالمين اللهم آتي نفوسها تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت على به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين